بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta talata yau muna bakwai ga wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an inda muke ci gaba da gabatar da tarjama ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin waɗannan ayoyi na wannan sura mai albarka darasinmu da ya gabata a jiya mun tsaya ne akan aya ta ɗari da biyar a cikin jerin waɗannan ayoyi fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darafta ولنبينه لقوم يعلمون زم تشفد الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله سبحانه وتعالى يجب الشواء اتبع ما أوحي إليك من ربك كبي أبن دأكي وحي سقريك دك أبنجدك لا إله إلا هو babu abin bauta bisa cancanta dai shi wa a'rid 'anil mushrikin kuma ka kauda kai da barin mushrikai walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da su waɗannan mushrikai ba su haɗa Allah da wani a wurin bauta ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka ka zamto mai gadi akan su ba wa ma anta alaihim biwakil sannan ba mu naɗa ka a matsayin mai kulawa a kansu ba waɗannan ayoyi jama'a sun biyo bayan faɗin Allah ta'ala ne qad ja'akum basairu min rabbikum hakika hujjoji sun zo muku daga wurin ubangijinku faman absara fali nafsihi wanda ya gani kuma ya bi ya yarda da shiriyan Allah to wannan yayi dan kansa wa man amiya fa alaiha wanda kuma ya makance wa gaskiya da gangar to mummunan sakamakon shi ma zai kuma kansa ne sai Allah ya ce shi wa ma ana alaikum bi hafiz ka gaya musu cewa lalle ni din nan ba mai tsaro bane akan ku sai Allah ya ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat kamar haka ne muke sarrafa ayoyi wal yaqulu darabta kuma dan su dinga cewa kai qur'anin nan fa koyan sa kai a wajen wasu mutane ka karanta ni a karanta maka ka samu ka yi summary ka tsatsamo wasu abubuwa daga littafin mutanen farko kai ma ka haɗa naka amma sai Allah ce wali nubayyinahu li qaumin ya'lamun kuma mun yi haka don mu yi bayanin waɗannan ayoyi ga ma'abota sani to sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya bi abin da ake yin wahayinsa gare shi daga wani daga Allah ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abin da ake yin wahayinsa gare ka daga ubangijinka la ilaha illa huwa shi ubangiji ta'ala shine wanda babu abin bauta da cancanta sai shi sannan wa a'rid 'anil mushrikeen ka kauda kai da barin masu haɗa Allah da wani auren bauta wannan ya nuna maka cewa a shi ƙa'ida amma game da addini shine kowa ya bi abin da Allah ya zo da shi da ka duk wani abu baƙo addini baya karɓar shi sai ya zama ya dace da abin da Allah ya saukar ya dace da abin da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sunnarsa tunda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ba aka yi ittabi' ما أوحي إليك من ربك كبئ بند أكي وهي سجريك دقا أبنجدك لا إله إلا هو باب أبن بوتاد تاتشنشن تاتشي سميت وأعرض عن المشركين ككود كي جدك للمشركين معنى دوهن يجزاك بوجن قوقرين كياد ونن الديني كيوا متاني بياني وأن متاني باقاني وغاصي باقاني don haka kada bakin ciki da damuwa akan ba su yi imani ba ya sa ka kashe kanka a ka kyale su kawai ka rabu da su kawai ka kau da kai game da abin da suke aikatawa Allah ya riga yayi alƙawari zai taimaki addininsa zai taimaki annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yi masa wahayi don haka Allah ta'ala sai ce walau sha Allahu ma ashraku yo ai da Allah ya so ma asharaku da waɗannan mutane ba ta Allah da wani auren bauta ba an gane wannan wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka zanto mai tsaro akan su ba wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai din nan ba mai kulawa da su bane ko ba mai kulawa da ainihin wato sha'anin su bane a nan jama'a idan mun dubi ayoyin da kyau bayan Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa ya bi abin da aka yi wahayinsa gare shi daga ubangijinsa sai ce ya kau da kai daga mushrikai wannan tasliya ce rarrashi ne Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama cewa waɗannan mushrikai fa da kake ganin su suna yin shirkan nan gaskiyar nan fa ba wai ba su gane bane sun fa gane sun fahimta a'a kangara ce da tsaurin kai yasa ba za su yi imanin ba to amma ka sani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya faɗi ne innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗannan wanda kalmar ubangijin ka ta azaba ta tabbata akan su la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atkum kullu ayatin kai ko da kowace irin aya da hujja ta je zuwa gare su hatta ya raula azab alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi a wannan lokacin ne za su yi imani za su ce ya Allah mun yi imani game da Allah ke fari a ƙarshen sotu ghafir falamma ra'au ba'tana yayin da suka ga azabar mu ta nufo su gadan gadan me suka ce qalu amanna billahi wahdahu suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin duk abin da muke da Allah da shi a wurin bauta Allah daga yau mun tuba mun juya baya ba mu ba shi Allah ce wa lam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'tana yo ai wannan imanin da za su yi a lokacin da suka ga azabar mu ba za ta amfanar da su komai ba sunnatullahi allati قد خلت في عبادي wannan dama sunnar Allah ce wacce ya riga ya gudanar da ita a cikin bayinsa wa khasira hunalika alkafirun a wannan lokacin ne duk wani kafiri ya hasarar rayuwarsa gaba daya rayuwar ta kare a banza shi yasa kana malami ne isar da sako ba a cewa saboda an ki karɓar gaskiya ka rade kayan ka ce ai daga yau mun je na wa'azi a ba naka bane Allah ya ce annabi Muhammad fasda bima tu'maru ka ci gaba da umar ka ci gaba da zartar da abin da aka umarce ka da shi wa a'rid 'anil mushrikina ka kauda kai da barin mushrikai to idan kuma a ce musulmai suke fa sai a ce wa a'rid anil jahilina ka kawar kai daga jahilai duk yadda wani zai kawo maka magana ko ra'ayinsa ko ganin damansa ko faɗin cewa ai mun saba mun tashi mun ga ana yi ko kuma a'a iyaye da kakanni haka suke yi wannan duk ba wani abu bane wanda yake mai amfani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kauda kai gaban sai ce walau sha Allah ma ashraku walau sha Allah da Allah ya so ma ashraku da waɗannan mutanen ba su haɗa Allah da wani a wurin bauta ba to kila anan wani tunanin cewa to a to Allah ya so su kafirci kenan a'a sai dai Allah ta'ala yana da tsari guda biyu an gane wannan yawwa kaddara kala biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kauniyya kaddara shar'iyya Allah ya kaddara kowa ya imani Allah ya kaddara kowa ya bi iyaye Allah ya sanya doka kowa ya yi alkhairi kamar yadda alkur'ani da sunna suka umarci kowa jama'a mun gane wannan sai bangare na biyu shine akwai kaddara kauniya Allah ya tsara cewa duk wanda ya bijire maka ya kauce wa hanyarsa to kuma zai tsinci kansa a cikin wani yanayi mare kyau zai tsinci kansa a cikin azaba zai tsinci kansa a cikin dimuwa zai tsinci kansa a cikin rashin mafaɗi da abubuwa irin waɗannan kuma Allah ta'ala sai ya gaya mana cewa da ya halicci bayi to bai tirsasa musu dole sai sun bi abin da shi ya aiko manzanni da shi ba sai ba mu zabi inna hadainahu sabila imma shakirun wa imma kafura lallai mun shiryar da dan adam zuwa ga hanya madaidaiciya to imma shakiran ko dai ya zama mai godiya ga Allah yayi imani yayi da'a ga Allah ya bi umarnin Allah wa in ma kafura ko ya zamto mai mutuncewa Allah ya ji karban sakon Allah ya ji imani da Allah ya ji karban sakon da ya zo daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan kaga Allah ta'ala bai wa kowa zabi dan haka kaman sha'a falyu'min wanda ya so yayi imani imanin kuma ya masa amfani wa man sha'a falyakfur wanda kuma ya so ya kafirce munin sakamakon kafircin zai koma kansa ne inna a'tadna lil-zalimin nara hakika mun tanadin wuta ga azzalimai ahata bihim sarajiquha Allah ta'ala ya tsare mana imanin don haka Allah subhanahu wata'ala da ya ga dama haka Allah ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da dukkanin mutanen da ke duniya kakaf sun yi imani kaga wannan ashe Allah ne ku da ya so to Allah bai so haka ba mun gane wannan ai a Allah ta'ala ya so ya baiwa bayinsa zabi shi yasa ma tun farko ya halicci ya halicci aljanna yace waɗannan na masu bautan Allah ne na masu kiyaye dokokin Allah ne ya kuma halicci wuta waɗannan na masu kafirci ne na masu sabon Allah ne kuma kowane ɗaya daga cikin bayi manzon Allah ya ce an gina masa gidaje ne guda biyu yana da gida a wuta yana da gida a aljanna Allah ka tsare mu daga wuta manzon Allah ya ce idan bawa ya aikata wani aiki na alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga wuta sai ya shiga gidan aljanna an gane wannan kafirin kuma da bai yi aikin alheri ba ya zama shi ya shiga wuta sai a gadarwa da 'yan aljanna wannan gidan nasa a ƙara ma 'yan aljanna a matsayin bonus wancan wutar kuma da wancan bai yi aiki ya shige ta ba nan ma in su shiga wutar sai Allah ya ƙara musu azaba akan azaba allazi da kafaru wa saddu an sabilillah waɗanda suka yi kafirci suka kawar da mutane ga bin hanyar Allah zidnahum azaban fawqa al'azabi zamu ninka musu azaba akan azaba bima kanu yufsidun saboda abin da aikatawa na barna kaga wannan abu ne a fili mun gane wannan jama'a saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya rubuta wannan kaddara inda Allah ya so da ba wanda zai taɗi amma sai Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah وما أرسلناك عليهم حفيظا بم أيكا كتبن تومي الأرو أكن كافريبا وما أنت عليهم بوكيل كما كيبا ميسائد بني أكن أيكم سوق وراي وسبا ومن أيك الله كي دي كوي ميجي كنتا إسد سابو وما على الرسول إلا البلاغ المبين باب أبنك كم منذ سيسد سابو وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Allah ki ko da za mu nuna maka wani ɓangaren abin da muke alkawarta musu na azaba ko kuma mu ɗauki ranka ma baka gani ba to abin da ke kanka shine nan isar da sabo Allah ki amma hisabi fa yana wajen mu fa zakkir innama anta muzakkir ka wa'azantar ka fadakar kadai kai ne wa'azantarwa ne lasta alaihim bi musaydir kai ba mai tirsasa musu karfi da yaji bane sai sun karbi wannan sakon daga wurin Allah illa man tawalla wa kafara sai dai wanda ya juya baya kuma ya kafirce fa yu'azzibuhu Allahu al'azab al-akbar Allah zai ninka mishi azaba zai masa azaba azaba mafi girma Allah ta inna ilaina iyabahum lalle gare mu makomarsu take thumma inna alaina hisabahu sannan akan mu ne hisabu su yake Allah ka sa mu cika da imani don haka Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam hakuri da wannan ainihin wato bambaki cewa kada ya damu da abin da waɗannan mutane suke ainihin wato aikatawa jama'a waɗannan ayoyi sun karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko shine kaucewa ra'ayin riƙau a kan dalili na ilimi don tabbatar da gaskiya da gane ƙarya don kauce mata kada ka ɗauke mai ra'ayin riƙau kawai ya zama kai duk abin da ya saba wa ra'ayinka ko ka ji cewa wannan abin daidai ne to sai kai hukunci da cewa wannan abin dama shi ne daidai mun gane wannan yin ra'ayin riƙau ba shi da kyau ka zamto mai sauƙin kai yayin da aka kawo wani abu na canji ko wani abin da baka gane ba ko wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta to sai ka yi ƙoƙari bakin iyawa kaga ka karɓi wannan abin matuƙar shi ne gaskiya wannan kuma shi ne kaɗai yasa ka sami yardan Allah subhanahu wata'ala a wajen gudanar da al'amuranka jama'a mun gane wannan ko abu na biyu mai kira zuwa ga Allah ashe yana buƙatar yin amfani da salo-salo salo iri-iri wajen karantar da mutane saboda su kansu mutane ai ba mataki suke guda na ilimi ba ko wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani basira wani ya fi wani ganewa wani ya fi wani taushin hali wani ya fi wani ƙarfin hali da abubuwa irin waɗannan baki ɗaya to tun da abin ya zama haka kaga ashe yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa mun yi ƙoƙari wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci da kuma kowane irin yanayi ya zama cewa idan za mu da'awa za mu kiraye mutane zuwa ga Allah mu dinga yin la'akari da irin bambance-bambancen hankulan mutane wajen yi musu bayani gwargwaron yadda hankalin su zai dauka Allah ta'ala ya shirya da mu abu na uku waɗannan ayoyi jama'a sun karantar da mu cewa mai kira zuwa ga Allah kada ya ƙwallafa ransa akan sai ya shiryar da mutanen da yake musu wa'azi ya sani abin da yake kansa shine isar da wannan saƙon kawai na Allah amma kin sa wa mutane shiriya su ji sun gamsu sun karɓa za su yi aiki da wannan abin na wane ne aikin Allah ne kenan hidayatul tawfiq wannan na Allah ne shiryar da mutum ya zama ya karɓi daidai din yayi aiki da shi amma hidayatul irshad kowa na da wannan cikin malamai da sauran mutane shine kira zuwa ga shari'a ka nuna wa mutum hanya an gane wannan ai wannan abu ne wanda yake mai kyau Allah ka shiryar da mu wannan kenan jama'a don haka kada ka kada ka damu da waɗanda suke kulle kofar fahimta su ki ganewa da gangar a bayan Allah subhanahu wataala ya yi samu da waɗansu ya yi da wannan sako zuwa gare su Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a don haka Allah ta'ala shine kadai wanda ya tuntunci abota mata kuma shine kadai wanda ya kamata bayi su mai da al'amuran su zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dashi idan mun lura da kyau jama'a a ƙarshen wannan ayoyi za mu ga cewa Allah ta'ala ya sanya wannan tsari ne saboda bayi su gane wanda Allah ta'ala ya koma kan kaddara shar'iyya in ga kanka akan wannan to kai ma Allah godiya muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabbatin shari'a haka nan wanda ka ganshi akan wancan hanyar shi ma ya zaɓi hanyar ce shi ma sai Allah ya sauke masa mun gane wannan eh ka'ida kenan idan ka ji gaskiya sai ka kangare ka juya baya ka kau da kai ka ƙi biyayya Allah sai ce to muna jiran ka a ina a madakata kenan dole bawa yana buƙatar ya bi Allah subhanahu wata'ala yadda Allah yake so ba yadda shi yake so ya gamsu ba shi yasa Allah ya fa amma man a'ta wattaqa wanda ya bayar da sadaka kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata al'amarin nan mafi kyawu shine kalmar shahada Allah ya fa sanu yassiruhu lil yusra kaga ashe zamu sauƙaƙe masa bin shari'a a cikin sauƙi kaji wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka bi tafarkin shari'a kaga ashe sai ka so bin tafarkin shari'a sai Allah ya ƙara ma shari'a kuma ya sauƙaƙe maka wannan hanya Allah ka sauƙaƙe mana amma Allah to amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra kaji Allah ta'ala shi amma wanda yayi ruwa ya wadatu da sakon da Allah ya aiko manzon Allah da shi ya kuma ƙaryata kalma mafi kyawu kalma shahada ya ƙin imani da Allah fa sanu yasiruhu lil usra da sannu zamu sauƙaƙe masa shiga al'amari mafi tsanani ina fata an gane mafi me mafi tsanani ke da akwai tsanani akwai me mafi tsanani domin wannan alama zai fa'ula malamai suka ce wannan siga ta ta mubalaga ma'ana makurar tsanani za mu sauƙaƙe masa hanya zuwa gare ta man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahman madda duk wanda ya kasance akan bata to Allah ya ƙara masa ninkin barinkin din bata yadda ba zai taɓa ganewa ba hatta idza ra'aw ma yu'aduna hatta sun ga abin da ake musu alƙawari imma al'azaba wa imma sa'ada ko dai ya zama azaba ce ƙarara ko kuma tashin alkiyama fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa ad'afu junda da sani za su sani wane ne mafi sharrin matsayi a wurin Allah sannan wane ne ya faraunin rinjina wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah zai karawa waɗanda suka wata farki shari'a shari'a akan shari'a su Allah ka samu na cikin su bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da ainihin wato bayanin cewa wala ta subbul ladina na'am wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilm كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ku dinga zagin waɗannan waɗanda suke ainihin wato kiran wani koma bayan Allah kada ku dinga zagin su فيسب الله عدوا بغير علم sai a wayi gari suna zagin Allah saboda wuce iyaka saboda ta'addanci ba tare da ilimi ba kazalika kamar haka ne zayyanna li kulli ummatin amalahum muka kawata wa kowace al'umma ayyukansu thumma ilayya ila rabbihim marji'uhum sannan ga ubangijinsu makomarsu take fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun zai ba su labari akan abin da su kasance suna aikatawa wannan aya Allah ta'ala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku zagi ababen bautan waɗanda suke bauta ma wani Allah kada ka zaji gumakansu an gane wannan a gaban idansu ka aibata su zagi irin na cin mutunci fa yasubbullaha sai dalilin haka wannan fa'un kaga sababiyya ce fa yasubbullaha saboda wannan zagin da kawa ababen bautansu su ma sai su tsora zagin Allah adwan saboda ta'addanci saboda wuce iyaka bi ghairi ilm ba tare da ainihin wato ilimi ba malamai tafsiri suka ce kamar da Ali ibn Abi Talha ya rawaito daga malamin sa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace sun ce ne ya Muhammad kafiran garin Makka suka ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam latantahiyanna an sabbi alihatina ko dai ka daina zagin allolanmu aw lanahjuwanna rabbak ko kuma mu ma mu dinga zagin ubangijinka in ji kafiran makka an gane wannan don haka fanahahu Allah an yasubbu awthanahu sai Allah ya hani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su dinga zagin gumakan da waɗancan suke bautawa an gane wannan haka nan an rawaito da qatada ibnu da'amata sadusi rahimahullahu ta'ala yace kana almuslimuna yasubbuna awsan alkuffar musulmai sun kasance suna zagin waɗannan gumaka da kafirai ke bautawa fayarudduna zalika alaihim su ma sai su dinga maido wa musulman da martani na zagi فنهاهم الله أن يستصبوا لربهم to sai Allah ya hana su musulmai su dinga jawo ubangijin su zagi wannan magana tana cikin tafsirin ibn jarir al-tabari jami'ul bayan sannan yana cikin tafsirin ibn abi hatim ya ambaci wannan da isnadin sa a cikin ainihin wato littafin da an gane wannan ko don haka wannan lariki cikin wannan aya la ce annahiya kada ku dinga zagin waɗannan ababen da waɗannan mushrikai ke bautawa an gane wannan kalman azabbu me take nufi aka ce zagi me yake nufi na'am me zagi yake nufi zargi ko da aibatawa da kunyatarwa da kauye abu ka nuna abu kaskantacce ne duk wani yana babu mene zagi ko dai ayi wannan abin da gaskiya ko da ƙarya akwai wanda zai zage ka akan ƙarya ya san abin da ya faɗi akan ka ba haka bane ba akwai wanda kuma zai zage ka ya san abin da yake kanka din haka yake jama'a mun gane wannan da haka wannan shi kira suna mene zagi ko a yaren mutanen sokoto ko ɓaci an gane wannan saboda kada ku dinga zagin waɗannan allola waɗannan gumaka da mushrikai suke bautawa kuma bayan Allah an gane wannan التي فيسب الله عدوا بغير علم wannan jawabi ne na me wannan fa'ulin sababiyya ce ga amsar nan idan kun zagi allolansu to ai su ma za su zagi Allah to tunda za su zagi Allah zagin Allah babban al'amari ne dama su sun tashi saboda tsabar zunzurutun jahilci ba za su yi na hankali ba dan ba su da ilimi kasan komai ne mai ilimi da jahili da bambanci ko zagi mai ilimi zai maka za ga akwai nau'i na hankali da tunani da aunawa a ciki amma idan jahili zai maka fa wai ai sai abin da aka gani to Allah ta'ala ce fa yasubbu Allah adwan sai su zagi Allah adwan imma dai adwan ay bi jahlihim ko dai ya zama saboda jahilcin su ko kuma ya zama adwan saboda za su yi wannan abin ne bi ghairi ilm ay bi ghairi ilmin minhum mimma yanbaghi lahu azza wa jalla min at-ta'zim wal ijlal ba tare da sanin abin da yake tare da Allah na girmamawa da ainihin wato jinjina da Allah ta'ala yake yi ba an ga yake da shi ba an gane wannan kenan an jahalin minhum bi azami jurmi sabbihi azza wa jalla saboda su basu san saboda jahilcin su ba su ma san idan mutum ya zagi Allah wani irin sakamako Allah zai wa mutum ba kenan ya ku yan uwa abinda wannan aya take nufi matukar dai ka san za ka yi wani abin da zai jawa addinin ka zagi kada ka yi irin yadda mutanen mu suke yi za ka ga sun je sun ɗebo ɗabi'un arnan arnan yamma sun kawo mana a cikin al'ummar mu kaga mutum malam musulmi amma duk wata ɗabi'u ta arna ya ɗauko ta duk wani wanda za a gan shi ga mutum ya tara gashi ya mata wannan nadewa nan ya yi kitso nan ya karɓi yin wasu suwa waɗannan ɗabi'un arna ne ba da musulmai ba ne to kuma sai ka ga wani musulmin gashi ɗaya musulmi amma yana sata gashi musulmi yana fashi da makami gashi musulmi yana kisa da irin wannan ne sai ka ga wasu daga cikin kafirai suna samun bakin yin magana shu'ab addinin ku abin da ma kisa yake cewa a yi abinda addinin naku yana kira zuwa kashe mutane ne ba tare da haƙi ba addinin ne bai san darajar ɗan adam ba ga shi da mutanen ku suna shaye-shaye ga su nan suna kashe-kashe ga shi nan suna kaza wannan shine abin da musulunci ya kira zuwa gare shi a'a kaga waɗannan ƴaƴan kuka ne masu masu jawa uwarsu ne jifa a musulunci ba a auna shi da ayyukan musulmai ana auna shi ne da abin da ke cikin littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka ana iya samun musulmi amma mafici ana iya samun musulmi amma dan damfara ana iya samun musulmi amma mai fashi da makami ko bandi ana iya samu wannan kuma kangara ce da tazyin irin na shaidan da yake kawatawa mutum a ransa amma dai shi addinin a karan kansa bai koyar da wannan al'amari bisa addanci ba shi yasa har yau za ga yadda mutane masu kai goro suna kai mari akan abin da shafi matsalar boko haram in ka ji kudancin najeriya sai ce maka ayi boko haram wasu na tambaye kai dan boko haram ne su sun dauka an kago nan kawai zaka tada kowa dan boko haram ne kisa kawai ake ta da buga nakiya da buga bom da kashe kashen mutane ba su san ma wani tun da aka haife shi ba san ana yi ba yanzu yan bana bakwai ba su ma san yadda rikicin boko haram ya yi ba sai dai shi labarin cewa an taɓa yin wani mutum wani shi Muhammad Yusuf waya akwai wani mutum an taɓa yin shi wani shi shekau yanzu ɗan shekara tara in za ka ba shi labarin shekau sai dai ce maka waya kuma shekau ai bai san shi ba ko yawwa Allah ta'ala ka zai mana imanin don haka su waɗannan mutane an hana su yin wannan zagi da ka jama'a zagi abu ne wanda ba shi da kyau Allah ta'ala ya tsare mana imanin Imam Sa'idi rahimahullahu ta'ala yake cewa وفي هذه الآية السنة آية دليل للقائلة الشرعية أقوى الدليل وتقائلة الشريعة مسلمش وهو أن الوسائل شين شوى دكا ون أيكن دليل كي زواج ون أبو تعتبر بالأمور التي توصل, توصل إليها أنا لأكريد أبو ولذات إيا كي وازوا غريسو مثالي kai mutumin kirki ne ba ka son a zarge ka da zina me ya kamata ka yi ka kama kanka ka kama mutuncinka amma sai aka ganka da yarinya budurwa kai ma ga kanan saurayi kuma an san ba a da ke ka ba duk yaran ku sun sani cewa lafiyar kalau sai aka kun je kun shiga ɗaki kun kulle zuwa ɗan anjima kun fito kun jinku ya ɗaya ya mutu yanzu in kun fito me za a ce na'am ko baka sani ba za a dinga yi ma kallon mazinaci haka ne ko baka bane ba je ga zinar ba amma yanzu wa ya ja aka yi masa wancan zargin na'am shi da ya aikata wannan munan aikin da bai yi ba akwai wanda ya ce zarge shi kenan wannan aikin da ya yi haramun ne a musulunci wanda zai kai zuwa ga ya ja masa zargin mutane a kansa ina fata mun gane wannan to wannan shine ka'ida wa anna wasa'il muharram dukkanin abin da zai iya kai mutum zuwa ga abin da Allah ya haramta walau kanat ja'izatu ko da wannan abin halal ne takunu muharrama to zai iya zama wannan abin haramun ne idza kanat tuqdi ila shar idan ya zama wannan abin zai iya kaiwa zuwa ga sharrin jama'a ina fata mun gane wannan wannan jama'a ka'ida ce amma ta shari'a musulunci ko da abu halal ne amma idan ka yi shi zai iya ja maka wani abu na zargi to kada ka je ka yi wannan abu an gani sai ka kyale mutane su huta duk wani abin da zai zuwa maka da mutunci a maka zargin cewa kana kaza kana kaza to ka yi kokari ka nisanci wannan abin saboda wannan abin kada ya ka zuwa ga samun kanka a halin da ba shi ne ba an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin ina misali akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana zagi ko sibabul muslimi fusuqun zagin mutum musulmi fasikanci ne wuce gona da iri ne fita a cikin da'ar Allah ne wa qitaluhu kufrun ya kar musulmi shi kuma kafirci ne to ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yake hadisin abu hadisin abdullah ibn amr ibn al-as Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa manzon Allah ya ce min al-kaba'ir yana daga cikin babban laifi shatmur rajuli walidayhi shatmur rajuli walidayhi mutum ya zagi zagin da mutum yake wa iyayensa ai kaɗan ne ake samu wanda zai kalli ubansa ya zage shi ko kaɗan ne a cikin mutane galin ma idan ka ce wane ya zagi babansa ba hankali bai kawowa cewa mutum ya zo ya san babansa ya dura mara ashar ko ya masa wani abu makamancin wannan ko a ina ganin ba mai kawo wannan yawwa a hankali mai lafiya kenan fa ba na yan shaye shaye ba qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah wa hal yashkimu ar-rajul walidayhi yau zai yi ma mutum ya zagi iyayensa ko ya manzon Allah qala manzon Allah ce na'am yace kwarai ai kwarai mutum yana iya zagin iyayensa ya subbu abar rajuli zai zagi uban wani fa ya subba abahu shi ma sai ya zagi babansa wa ya subba ummahu zai zagi mahaifiyar wani fa ya subba ummahu shi ma sai a zagi mahaifiyarsa ka zama dan kuka ke ko ka ja wa iyayenka zagi saboda haka idan ka zagi iyayen wani naka ka zaga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa wa la'ana Allahu man la'ana walidai duk wanda ya zagi iyayensa Allah ya tsine mar albarka kaji kai ne zagi mai kudin da ma'ashar kaji wanda kake zagi iyayenka kake zagi kuma Allah madaukakin sarki ya tsine maka albarka a harshen manzon Allah wa la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi iyayensa Allah ka tsare mu wannan hadisi ne farko kenan jama'a kuma hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar da shi haka nan Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi bayan wannan a wata riwayar ke cewa inna min akbari kaba'ir yana daga cikin zunubi mafi girma an yal'ana an yal'ana rajulu walidai mutum ya zagi iyayensa kila ya rasulullah sabbata shi ya manzon Allah وكيف يلعن الرجل والديه تيا يا متين زي زي يا ينسى قال من ظن الله يشي يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه متين زي زي أبنوني تيشي ما يزاجي أبنسى ويسب أمه كما يزاجي ما يفيسى من قال وانا سوي لك جماعة زاجي الأمر لي من جرما to yanzu yadda za ka ƙananan yara malam musamman unguwannin namu ka ji ƙananan yara in ka ji a shar'a bakin su malam yadda ka san ƴaƴan maguzawa to ba wani abu bane sun taso a gidan sun tadda ana yi ya ba za su yi ba sun taso sun tadda iyayen su na yin ashar sun taso sun tadda uwar su na yin ashar sun taso sun tadda yayyen su na yi a anguwar su ma samari manyan suna yi su ma za su gada ne kawai za su ɗauka wani abin fashion ne kamin shi yaro matsalar shi guda duk abin da ya taso ya ga babba yana yi sai ya ɗauka wannan abin wani abu ne na ƙawa wani abu ne na birgewa wani abu ne na morewa saboda haka shi ma sai ga yo ainihin barin ɗanɗana wannan ya nuna mana jama'a dole mu kame kanmu ga barin ainihin wato zagi mummuna al'amari ne Allah ta'ala ya ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum kamar haka ne muka kawata wa kowace al'umma ayyukan su thumma ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangiji kuma kuma su take fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun zai ba su labari game da abin da su kasance suna aikatawa a nan jama'a idan mun kalla Allah ta'ala shi kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu kamar haka ne Allah sai ya kamanta an gani wannan yana nuna maka cewa abin da suke aikatawa a baya na shirka da Allah da bin wani Allah da kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda suna son yin abin shi yasa Allah ta'ala sai kawata musu wannan abin sai ganin ma abin kamar mai kyau ne kamar da Allah ta'ala ke cewa afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu wanda aka tsawata masa mummunan aikinsa sai yake ganin aikin nasa matsayin mai kyau yoyin shin wannan zai zama ɗaya da wanda yake kan aiki mai kyau zai zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba sai Allah ta fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha Allah shi ke batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama don haka fala tarhab nafsuka alaihim hasarat kada ranka ka tafiyar da ranka saboda bakin ciki da damuwa kashe kanka Allah ya kada kai inna Allah alimun bima ko khabirun bima yasna'un Allah masani ne game da abin shi aikatawa jama'a mun gane wannan to kamar haka ne duk wanda ya zama akan tafarki na bata sai Allah ta'ala ya kawata masa wannan mummunan aikin nasa shi a wurinsa yana ganin abu mai menene mai kyau an gane wannan yanzu misali Allah da kansa ya faɗa cewa man yasha man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya so sai ya fitar da shi wa man yasha wanda ko Allah ya so yaj'alhu ala siratin mustaqim shine Abdullahi dan Abbas yake cewa zayyana li ahli at-ta'ati at-ta'ata Allah yana nufin mun ƙawata wa ma'abuta da'a ga Allah sun yin da'a ga Allah wali ahli kufri kufra waɗanda suke ma'abuta son kafirci kuma Allah sai ya ƙawata musu wannan kafirci kaga kuma sai mu ce wali ahli bid'ati bid'ata haka aka ƙawata wa ƴan bid'a son yin bid'a wani in ba bid'ar ne ga an yi ba sai ga ma addini ma kaman kawasa ake mun gane wannan ne yadda zaka san ganin abubuwa na aqida masu muhimmanci masu nauyi ka tada mutane yadda mutane ke wasa da su saboda an kyale mutane ba karantarwa kullum an tashi kokarin wai abin da wani ya faɗa ne sai na warware tab kana da aiki mukan karatu ai yanzu aka fara ko ai ba ai komi ba in ka ce za ka yi ta yin warwara ne to akwai aiki a gabanka kai dai tsaya ka zauna karanta da al'umma ka nuna musu abin da yake shine gaskiya tsakaninka da Allah don wannan boye gaskiya da kake talabuci da kake don neman girma don neman shuhura don neman kaza da kaza wallahi munin aikin nan naka za ka je ka tace shi a gaban Allah a ranar alkiyama Allah ka tsare mana imani an gani to shi kan shi kawata wa mutum aiki jama'a kala biyu ne at-tazyin lil a'mal kala nawa ne kala biyu ne akwai kauni akwai kuma alqadari kenan akwai shari'i akwai me akwai kauni duk wanda ya yi imani da Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai Allah ya kawata masa wannan imanin da son bin Allah a zuciyarsa Allah ka samu ne Allah ka samu na ciki me yasa Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana kaji sai dai Allah ne ya soyar da imani a cikin zukatanku kaji da suka so yin imanin kuma suka yi imanin sai Allah ya zama ya kawata wannan imanin ya soyar da shi a cikin zukatansu abu na farko kenan wa zayyanahu fi qulubikum ya kuma kawata muku imanin a cikin ranku duk wani aikin da'a da aikin alheri zaka ji kana son kai an gane wannan wa zayyanahu في قلوبكم سنن وكره إليكم الكفر ألا يكام ترمك دسن كافرش أنقاني والفسوق دفاسق أنشي والعصيان دكما أيهما تتابع الله ألا أولئك هم الراشدين وأنن سنة شيئين ألا كتابنا الشيوس bayan wannan wanda kuma ya kafirci ya saba wa Allah ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to wannan shi ma sai a kawata masa wannan kafirci na saban Allah a zuciyarsa saboda shi ya zaba wa kansa kamar da Allah ta'ala yake cewa innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda ba sa yin imani da rana ta ƙarshe zayyanna lahum a'malahum muna kawata musu waɗannan ayyukan nasu fahum ya'mahuna amma suna cikin ɗimuwa an gane wannan suna cikin mene ɗimuwa to kowanne cikin guda biyun nan Allah ya ka zalika zayyana li kulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum sannan ga ubangijinsu za su koma makomus take fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah ta'ala ya ba su labari game da abin da suke ainihin wato aikatawa Allah ta'ala ya tsare mana imani kenan a wannan aya jama'a Allah ta'ala ya hana mu zagin zuwa ne zagin allolan mushrikai sannan ya hana mu aikata duk wani aikin da zai jawa addini batanci sannan kuma ya nuna mana cewa wannan son shiriya yana sa Allah ya so yadda abin ya kawatar da shi a cikin zuciyarka dan ka samu samun tsira a ranar algoba kiyama Allah ta'ala ya tsare mana imani sai Allah subhanahu wata'ala ya gaba da cewa وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah maƙwarar rantsuwarsu la in ja'atuhum ayatun cewa lalle tabbas wallahi idan ayoyi suka zo musu la yu'minunna biha tabbas wallahi za su yi imani da waɗannan ayoyi qul kace da su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innamal ayatu عند الله كدي آيوين نن سنا وجن الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون من يسندكو شيوا إذا ما آية تزو غريس بلا في إيمان با ونقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون التي ونقلب أفئلتهم وأبصارهم منا جج يا زكا تنسو دكما جننسو كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يجب في إيمان لشيء أكرم فاربا ونذرهم كما منا ثالث في طغيانهم أتكم a cikin kangarewarsu ya amahuna suna ainihin wato ilmuwa wannan ayoyi suna nuna mana cewa su kafirai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi ta faɗin maganganu sun yi ta yin rantsuwa da Allah makwarar rantsuwa su cewa to ai mu abin da ya hana mu imani fa ai ayoyi ne ba a kawo mana ba laula أوتي مثل ما أوتي موسى كذي me yasa ba a ba manzon Allah irin mu'jizar da aka ba annabi Musa ba a ba shi sanda in ya jefa ta zama cijiya in ya sa hannunsa a hamata ya fitar haka a ga haske Allah shi a awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu ashe ba su kafircewa abinda Allah ya aiko annabi Musa da shi ba qalu سحران تظاهرا وقالوا ساحران تظاهرا سكتي أي مطافان غجابي وأن سك بينا كوي تادي سكتي بينا دون هذا سكتي إيماني وكذا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أشيبة كافر سوى ما أبن لألا يأيكو النبي موسى لشبك بان هكا لن يكون كافر أشي أكل وان ديك باشي لغسياه idan ya yi ƙoƙari na cewa shi ne wani abin da sai an gamsar da shi a kawo masa wata aya da dole sai an kawo ta zai imani ka gane ko ka kawo wannan ayar ba dole bane kuma ya yi imani mun gane wannan shi yasa Allah ta'ala ce sun yi rantsuwa makurar rantsuwa cewa la in ja'atuhum ayatun idan wata aya ta zo wajen su wallahi suke rantsuwa da Allah su ma kenan sun ce wallahi la in ja'atkum aya mun rantse da Allah in dai aya ta zo mana irin wacce muke so me ma'anan aya anan me ma'anan aya mu'jiza ko dukkanin wani abin da ya zama ya saba wa al'ada ya saba wa abin da aka saba yau da gobe shine aya wacce take nuna gaskiyar wannan manzon wanda ba alqur'ani ba an gane sai dai abin da su suke so ne fa za a ba su Allah ya sa kun gane dan su mutanen garin Makka sun yi bayani cewa to in kana so bin imani muna so duk waɗannan duwatsun na Safa da Marwa ka maida mana su su zama zinare su zama zinare kawai ga sun zama zinare mu ta diba malam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya je fara roƙon Allah shi ya Allah ina roƙon ka maida wannan dutsen na Safa ya zama zinare me ya faru ana nan ana nan yana cin addu'a sai malaka jibril ya zo sai saka masa da wannan aya cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha sun yi rantsuwa makwarar rantsuwar su cewa wallahi idan wata aya ta zo musu la yu'minunna biha za su yi imani da waɗannan ayoyi qul kace da su innamal ayatu inda Allah a dukkanin ayoyi suna wajen Allah ne wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun me yasa na sheku cewa in ma an kawo aya ba za su yi imani ba kuma tabbas ba za su yi ba cewa za su yi wu wannan irin tsafi haka ba taba gani irin sa ba ina fata mun gane wannan wannan kuma Allah ya tabbatar da wannan a cikin Qur'ani mai girma an gani saboda haka sun nemi abubuwa kamar haka وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كتب بزامي إيماني لكيبا هسي كاتسا قامنا قسا يا زما أين هو توهي يا رجل قريس من كعبة سؤالي الشيطان يشغل من شيء أنك بشر يدعي أن كان ونن الله تعالى يقول وما شعر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا kace ba za mu imani da kai ba har sai ka tsatsaga mana ƙasa ta zamto mare mar ruwa na fita ka zan da muka gaba ɗaya duwatsu ne to so suke yi sai musu wannan ayar aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inab ko kuma ya zama a baka wata gona a cikin garin makkan nan a samu wata gona ta dabilai da kuma inabi an gane wannan ai takuna laka jannatun min nakhilin وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا كما أجا قرمو قبائل كيوي والنبونا أو يكون لك بيت من زخرف كوكوما قال ألا يا مك والجدال ذيناري جدالي أما قبائل جنن بلون جنن قبائل ذيناري أجي أو ترقى في السماء كوكوما منا كلنك بكنا هوا سما أكما تاكلا لاب لاب لاب لاب كاجي وجن الله kuma in ka je din walan nu'mina bi raqiyika ba za mu taɓa yin imani da wannan hawan da kai ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u kakka dawo mana sai da wani littafin da zan karantawa Allah ya ce qul subhana rabbi kace da sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa bashar rasula ban kasance kowa ba face ni mutum ne kuma manzon Allah kaga shi so riga sun yi أصوات آه الحجر الله تعالى يشمنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون دادا أبو ليموس وتقوفا زوا سما سجن هوا متى كلم سنا هوا زوا سما كما سما شيدا قتي لقالوا دازنشي إنما سكرت أبصارنا كي wannan kawai da an wanke mana idan mun garfa idan akai mana bal nahnu qaumun mashhurun a a mu dai mutane ne kawai aka fice musu idanunsu kaga ashe ba lalai bane idan ayar ta musu yi ne yi imani da Allah wanda wannan yake nuna maka cewa Allah shine alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake boye da wanda yake fili kaga tun kafin ma su ce Allah ya ce inda ma an yi din ga abin da zai faru kuma tabbata kan ne zai faru saboda zukatansu akwai kafirci akwai inadi shine kangara da tsaurin kai da wuce iyaka sun riga sun yi kuduri sun san gaskiya ne kawai ba za su bi ba shi yasa duk mutumin da ka kira shi zo ka bi Allah zo ka bi sunnar manzon Allah sai ya cewa kaza kaza yana ta harjaji yana kokarin kare bid'arsa to ai sai ka kare shi in Allah ya tsaya kan wani hanyar zai mutu saboda bai taɓa ganewa ba kuma ko da yana karantawa a littafi kuma ko da yana gani ya sani wannan daga manzon Allah yake tabbar wannan kuma ya san son zuciyarsa ne karara amma wallahi ba zai ɗauki na manzon Allah ba sai ya watsa da na manzon Allah ya ɗauki abin da zuciyarsa kawata masa ba haka ake ba haka ake to kaka ɗauka cewa wai wai ai wannan abin shine ibin gaskiya a'a kangarar da ke zuciyarsa da in karɓar gaskiyan za ta kai ga Allah sai ya sa marfi ya rufe zuciyarsa bam ba zai taɓa iya karɓar gaskiya ba Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu tabewa da ka jama'a kun ji don haka shi yasa Allah yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya kaji ko da kowace irin aya ta zo musu wallahi ba za su imani ba hatta yarau al'azab al'alim hatta sun ga azaba mai radadi ku duba yadda Allah ta'ala ya faɗi sun ce wai la yu'minun biha wallahi sai sun yi imani da waɗannan ayoyi amma Allah ta'ala ya sani cewa abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi gaskiya ne don haka ya san cewa ba za su yi imani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muddajar hikmatun baligha fama tughni an-nubur kaji Allah ya ce haƙiƙa wani labarai na annabawan baya ya riga ya gabata a gare su ya zo gare su wanda akwai abin da ya kamata mutum ya ɗauka na izina da wa'azi a ciki akwai abin ban tsoro hikmatun baligha hikima ce wacce ta kai makura wajen mutum ya gane fahimta amma Allah ta fama tugunin nuzur amma fa wannan gargadi da ake musu da waɗannan ayoyi na alqur'ani ba sa amfanar da su كما يدعى الله فدي أفوت يونس وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون دكا متآيوي دقرقعي باتا أنفان الروا قوات أن السباسة إيماني كومي كذول شباسة أنت شيء سامالا daga lokacin da kake aikata wani mummunan aiki kakka yadda wannan abin yayi dauda a zuciyarka da duk lokacin da ka aikata mummunan aikin za a maka wani dugo baki in ka ƙara yi a yi maka baki in kai bid'a a rubuta in kai shirka a rubuta in kai saba wa iyaye ana ɗiga maka ɗigo ɗigo ɗigo manzo Allah yake har sai zuciya ta koma aswada ta koma baka mirbadan ta koma baka kirin sai ta zama kalhoji mudakhiyan kamar kifaffen kofi yanzu idan ka sa kofi haka a kife ka zuba a cikin randa ka ɗebo ruwa zai ɗebo me za ka dawo da shi ba komai to haka zuciyar mutum ke komawa ta doɗe ta lalace saboda in karɓar gaskiya a karon fari da an gaya masa Allah ka bani ikon karɓar gaskiya a lokacin da aka gaya mana don haka Allah ta'ala ya ce wa yash'urukum annaha idza ja'at la yu'minun don haka ba za su taɓa yin imani da waɗannan ayoyi ba ko da ainihin wato a sun yi ko da sun gane cewa wannan abin gaskiya ne Allah ya wani qallibu afidatahum wa absarahum ko muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da shi a karan fari ba wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kuma muna kyale su a cikin wannan dimuwar tasu wannan wuce iyakan nasu ya'mahuna suna fagamniya ba za su taɓa yi gane hanyar gaskiya ba kan mutumin da aka ce muke je ka kwaftara sai ya kama hanyar ungon bawa yanzu ne ya kama hanyar ko ya kama hanyar rahama zai kama hanyar to haka ne wanda zuciyarsa ta riga ta dafe duk lokacin za a ce ga gaskiya shi kwakwalwar shi da tunanin sai ya tafi can wani wurin daban wallahi ba zai taɓa ganewa ba kace ga fa abin ne ya ce baka to ai ban gan shi ba ni amin ƙarin bayani ne a yi bayani ya ce wallahi ne ban gane ba kai ya za in gane wannan abu to ba wani abu bane Allah subhanahu wata'ala bai sanya shari'a bane a cikin zuciyarsa kuma mun sani dama rashin karɓar gaskiya a ina ke tasiri me yake bakantarwa zuciya afalam yasiru fil ardi Allah ya shin ba ta tafiya ne a bayan kasa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ya zama suna da zukatun da za su dinga tuntuntuni da shi aw adanun yasma'una biha ko kunnuwan da za su dinga sauraro da su fa innaha la ta'mal absar ku sani waɗannan hujjoji ba suna makantar da ganin ido bane walakin ta'mal qulubul lati fi sudur suna makantar da zukatan da ke cikin kirazani wannan yana nuna maka cewa shi in ka ga mutum ya irin wannan bauɗewan da wannan kaucewar to Allah ta'ala ne bin fashe samun rahma da samun shirya ba manzo Allah ya faɗa mana ala wa inna fil jasadi mudghah ku saurara lalle a cikin jiki akwai mene akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasad kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan ta lalace dukkan jiki ya yi ya lalace Allah manzo Allah shi ala ku saurara ita ce me wa hiya al-qalb ce zuciya Allah ta'ala ya tsare mana imani kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da alqur'ani ba a karan fari Allah ta'ala ce wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahuna in basu a cikin kangare wasu a cikin kaucewansu ga barin bin hanyar Allah dan Allah yana da ka'ida falamma zaghu azagha Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu an gane wannan ne to haka ne ka'idan Allah yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu laysa min 'abdin illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah babu wani mutum daga cikin mutane face zuciyarsa tana tsakankanin in yatsun Allah in sha'a fa idza sha'a an yuqimahu aqama idan Allah ya so ya miƙar da wannan zuciya zuwa bin hanya majaliciya to sai ya bi wannan hanyar وإن شاء إن كما الله تعالى يسو أن يذيغه يكركتد والنزوش يتاشي أذاغه زي يكركتد إلا شيء الله يكيتو من الدعاء ما أبو كائلني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كدك كركتد ذكاتم a bayan ka shiryar da su bayan ka shiryar da mu kuma kai mana baiwa daga rahamarka gare ka rahama take Allah kai ni mai yawan baiwa mai yawan kyauta wanda ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan nan wannan addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah kai ne mai jijjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata kan addini يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا من صرف زكاتا دغدانر da zukata Allah ka sarrafa zuciyata akan da'a gare ka wannan shine abin da ya kamata kowane mumini ya dage akai ya riko da shi muna fata Allah madaukakin sarki ya tsaye mana imanin mu Allah ya kare mu gabarin bin hanyar ainihin wato mabarnata Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na kwarai za mu dakata a nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora ga inda muka tsaya abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا وقنا من شرور أنفسنا اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيك غير مبتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيه نصيب اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بك من الرياء والسمعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم قض عنا حوائجنا اللهم قض عنا حوائجنا اللهم إنا نتوسل إليك بمقامنا هذا فقض عنا حوائجنا يا رب العالمين فقض عنا حوائجنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم عليك بكدنافة اللهم عليك بهؤلاء المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم اجعل اللهم اجعلهم غريمة للمسلمين اللهم اجعلهم غريمة للمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم مزقهم تمزيقا اللهم رد عليهم كيدهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اكتب لهذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلا ومهانة قهرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته